نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 22 ga watan rajab shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da sha uku ga watan biyu shekara ta 2023 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin alkaba'ir wallafar bijimin malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba mana nan dai a cikin a kabira ta hudu kabira da take bayani akan sallah wancan sati kuma malam ya mada bayani ne game da fasali da ya kulla akan uqubatu tarikil jama'a uquba da take jiran wanda yake barin sallar jama'a da gangan yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon inda malam ya yi wa take da faslun ya ce fasali wa ya kunu i'tina'uhu bi huduri salatil isha'i wal fajri a shadda malam ya ce fasali ne da zai yi bayani ko ya ƙara ƙarfafa bayanin fasalin da ya baro a baya ya ce wa ya kunu i'tina'uhu ya kasance kulawarsa da mai da hankalinsa bi huduri salatil jama'a wajen halartar sallar jam'i ko kuma bi huduri salatil isha'i wal fajri wajen halartar sallar isha'i da alfajir ashad ya fi tsanani abinda malam ke so ya gaya mana shine bayan duk abinda malam ya kawo a baya na bayani da irin tanadi da Allah maɗaukakin sarki yau mutumin da yake in halittar sallan jam'i da ganganci yana zaune a yi sallah a gama bai tashi ya je ya shiga cikin jam'i an yi sallah da shi ba to sai mala yake so ya ƙara mana bayani cewa lallai shi mutum musulmi mumini ya kasance mai da hankalinsa da kuma kulawar da yake yi wajen halattar sallar isha'i da kuma sallar asuba'i a cikin jam'in ashad kulawar tasa ta fi tsanani sama da sauran sallolin yan wannan fata an fahimta kowace sallah daga cikin sallolin nan guda biyar dole ne wajibi ne ka je ka yi ta a cikin mutane to amma ka fi jin lallai ka fi jin taharruj lallai ka yi laifi mai girma lallai baka kyauta ba idan ka sake sallar isha, sallar isha da sallar asuba ta kwace maka a cikin jami'i yace ka fi jin wannan yace fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam saboda hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce inna hataini salataini hakika waɗannan salloli guda biyu afqalu salawati ala almunafiqina su ne mafiya nauyin salloli akan munafikai salloli da su ne wa munafikai nauyi ba sa iya zuwa su yi su a cikin jam'i ya'ani al'isha wal fajar sallolin da annabi yake nufi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ne sallolin alfajir sallar asubahi da kuma sallar isha sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce walau ya'lamuna ma fihima da a ce sun san abin da ke cikin waɗannan salloli guda biyu na asuba da isha'i na falala da lada da abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanadawa masu yinsa a cikin mutane minal ajiri na lada la'atauhuma to da sai sun zo waɗannan sallolin sun yi su a cikin mutane walau habban ko da da rarrafe ne alhabu shine irin hanya da yaro yake bi wajen koyan fara koyan tafiya shine hannayensa da gwiwoyinsa a ƙasa yana jin sa a ƙasa su ne alhabu to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da sun san irin lada da roman da Allah subhanahu wata'ala ya tanada wa masu yin sallar jami'i a cikin masu yin sallah a cikin jam'i waɗannan salloli guda biyu isha'i da kuma sallar asubahi annabi ya ce to da ko da mutum ba zai iya fitowa daga gida ba sai da rarrafe saboda ba shi da lafiya to da sai ya fito ya zo to amma saboda abu ne da ba a ganin sa a fili shi lada ba a ganin sa a fili inda a ce kuɗi ne ake rabawa ko nama ne ake rabawa ake bayarwa soyayye kamar yadda annabi ya faɗa eh haka wata ruwaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce da mutum idan ya je za a bashi wata karfata gasasshiya sai sa a baki da ba zai da sallah ba za ta kwace masa ba haka annabi ya faɗa cikin wata ruwaya sallallahu alaihi wa sallam to amma saboda abu ne da ba ganin sa ake ba alƙawari akai to shi sa sai shaidan ya zo ya zayyana maka abin da ya zayyana maka sai mutum ya bar sallar jam'i yan uwa wannan hadisi a imam ahmad dan hanbal ya fitar da shi a cikin musnad nasa majalladi na biyu a shafi na ɗari hudu da ishirin da hudu hakan imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi shi ma dai a cikin hadisi mai lamba ta ɗari shida da hamsin da bakwai hakan imam muslim shi ma ya fitar da shi a hadisi mai lamba ta 651 daga hadisin sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda wa qala umar ibn al wa qala ibn umar abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yace kunna mun kasance musuwa kenan su sahabbai ko yawa yace kunna mun kasance idza takhallafa minna insanun min salati al-isha'i was-subhi fil jama'a idan muka ga mutum ya zauna a gida haka kawai ya ƙi halattar sallar isha da sallar asubahi a cikin jam'i haka kawai babu wani uzuri ya ce a sa'ana bihi zanna ya ce musa bai ba ɓoye-ɓoye gaskiya muna munana masa zato in ji abdullahi ɗan umar idan mutum muka ga haka kawai sallar isha ya ta zo yana gida ya ƙi zuwa sallar asubahi ta zo ya ƙi zuwa ya ce to gaskiya duk da ƙarkin zuciyarsa bai ce irin waɗanda muna munana masa zato ay yakuna qad nafaqa mana munana masa zato kada a ce ya shiga munafinci kada a ce munafinci ya kama shi wannan hadisi shi ma ingantacce ne Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin musannaf nasa haka na Ibn Khuzaima Imam al-A'imma shi ma ya fitar da wannan hadisi Imam al-Baihaqi shi ma ya fitar da shi hadisi ne da yake a ingantacce yan uwa malamai suka ce me dalilin da yasa aka ware sallar isha'i da sallar asubahi aka ce suna munafakai nauyi shine sai malamai suka ce saboda salloli ne da galibi ana yin su a cikin duhun dare haka ne galibi salloli ne da za ga a cikin duhu ake yin su sallar isha musamman sallar isha irin ta wancan lokaci kun ga babu lantarki irin wannan wanda yake haska ko ina eh bari ai bayanin irin security light da ake sawa haske unguwa a'a a gidan mutane ma abinda ake samu dan haska irin a ci balbal ce kawai eh a ci balbal an samu dan kwalba ko dan wani abu dan zuba dan mai a ciki a dan samu dan ya yake da suna akwai lagwani ma wancan kar sai da dan tsimma haka a dan kinsa masa ashana ya tashi to haka ake dan haskawa ake dan ganin abubuwa saboda haka babu haske to su kuma galibi kada kuma munafakai sallar suna yin ta ne me yura'unan nasu ko suna yin ta ne dan mutane su gansu su ce su ma musulmi ne suna zuwa haka sallar asubahi ita ma galibi ana yin ta ne bil ghalas al ghalas shine ragowar duhun dare da kuma cakuduwar hasken alfijir shine al ghalas za ga akwai lokacin da ana yin sallar asubahi da duhun dare akwai ragowar duhu to shi sa shi in dai ba za a gan shi ya zo ba to sai zaman sa a gida kawai abin da yake kawo shi masallaci shine me shine kada a waiga a ce ina wani ina wani to sai zo to shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gargaɗe mu da kada mu kasance kamar munafikai waɗanda ba sa yin sallah a cikin jam'i sai sallar da mutane za su gansu Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce hikayatu ga wata hikaya da mala ya kawo ta domin ƙarfafa mana maganarsa a kan sallar jam'i e zai rufe da ita domin ya nuna maka lalle sallar jam'i sallah ce mai matuƙar daraja da ya kamata ka kiyaye ta za ka ga bambancin da yake kai sallah da ke cikin kai sallah kai kaɗai da kuma kai sallah tare da mutane ya ce an abdullahi bin an abdullahi bin umar al-qawariri radiyallahu anhu qala an karbo daga abdullahi dan abdullahi dan umar al-qawariri eh shi wannan abdullahi dan dan umar qawariri din yana ɗaya daga cikin malaman tabi'u tabi'ina shi ba sahabi bane eh ba sahabi bane tsaran an haife shi ne a shekara ta 152 ya mutu a shekara ta 235 kaga ya rayu a karni na nawa kenan na biyu ko eh karni na biyu zuwa na uku ya rayu tsaran imam ahmad dan hanbal ne dan imam ahmad dan hanbal an haife shi shekara ta 150 ne ina kyauta zato shekarar da abu hanifa ya rasu ina ji a shekarar da abu hanifa ya rasu a shekarar aka haifi imam ahmad dan hanbal to saboda haka tsaransa ne ya kasance ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da ake komawa a ɓangaren ilimi a zamaninsa ɗaya daga cikin malamai na cewa ya faɗi sunan wasu gimagiman malamai ce in ka ɗauke su ya ce bai ga wani malami masanin hadisin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi irin abdullahi bin umar alƙawariri ba ya kasance mutumin basra ne ta iraki ya yi zaman bagdad ubaidillah ina na'am ubaidillah afwan haka ne naku ne daidai eh ni ne na karanta ba daidai ba ubaidillah ne ba abdullahi ba na'am jazakumullahu khairan ubaidillah ne haka ne ubaidillah ibn umar ibn maisara al-qawariri ita qawarir din wani gari ne a cikin bagdad eh duk wanda kaji an ce masa qawariri nisba ce zuwa ga wancan gari an jingina shi ne zuwa garin da ya fito daga yana ɗaya daga cikin wanda suka fuskanci fitina a lokacin khalqul qur'an kun san an samu wata fitina zamanin su musamman zamanin su imamu ahmad dan hanbal wanda wasu daga cikin mu'tazila suka kirkiro da wata fitina na cewa alqur'ani ba a ba siffar Allah bace halittar Allah ce an gane wannan abin nan kuwa alqur'ani ba zancen Allah bane zancen Allah menene nashi ba siffarsa ba ce to sai suka ce ai qur'ani samsam ba zancen Allah bane halittar Allah ce suka ce alqur'anu makhluqun alqur'ani abin halitta ne yadda ka san Allah ya halicci sama sama tana da farko tana da ƙarshe haka ne to suka ce haka alqur'ani yake in kuma ka ce alqur'ani yana da farko yana da ƙarshe to kamar abin da kake cewa Allah ma yana da farko yana da ƙarshe ba haka bane yadda ka san Allah maɗaukakin sarki ba shi da farko ba shi da ƙarshe haka siffofin Allah ba shi da farko ba da farko ba shi da ƙarshe to sai aka samu wannan fitina ta yawaita ƙware da gaske saboda waɗanda suke jagoranci a wancan lokaci a lokacin khalifancin ma'amun ne a lokacin shi kuma ya goyi bayan wannan aƙida ta mu'tazilanci shi yasa duk malamin da aka yi rashin sa'a shi ahlus sunna ne sosai baya goyon bayan wannan aƙidar to zai yana shan wahala kwarai da gaske shi sa wata rana akwai a gwamnan da yake gwamna a garinsa a lokacin ishaq ibn ibrahim shine gwamna a basra saboda sai sa aka tara masa malaman garin a cikin sa da imam ahmad dan hanbal imam ahlus sunna wal jamaa daga cikin sa akwai wannan malami ubaidillah ibn umar al-qawariri hadda shi a ciki da wasu malamai da yawa yace to ga aqidar da sarki yake kai al-qur'anu makhluqun so da haka kowanne ɗaya daga cikin malamai ana so ya bi wannan aƙida da yawa daga cikin malamai da suka ga ba su iya ja da gwamnati ba ba za su iya rigima da gwamnati ba ba za su iya jure wahala ba sai suka ce sun yadda ko da ba su yadda a zuciya suka ce sun bi aka sallame su sai mutum hudu kawai daga cikin mutum hudun akwai imamu ahmad dan hanbal akwai shi wannan malami suna cikin wanda suka dage to amma da aka kai su farsin aka dake su aka dake su aka yi musu azaba a rana ta biyu aka tsara fito da su dukkanin su aka ce yaya ɗaya daga cikin sai ya janye sai shi ma ya yadda ba ya yadda a cikin zuciyarsa bane amma ya yadda ne saboda mai saboda ya kwaci ransa sai shi ma ya yadda to a rana ta biyu aka tsara fito da su shine shi wannan malami Ubaidillah bin Umar bin Al-Qawariri shi ma sai ya janye sai shi ma ya ba su kai bori ya hau saboda azaba ce da ake musu ba ta wasa ba eh azaba ce da ake musu ba ta wasa ba dukkanin su su ukun gaba ɗaya sai da suka janye banda imamu Ahmad dan Hanbal shi kadai ne aka dake shi aka dake shi aka dake shi sai an kawo shi an tara mutane duk yan jarida sun zo za a rubuta imam ahmad zai faɗa alqur'anu makhluqun idan ya kalla sai ya ce idan na faɗa fa duniya ɗauka za ta ce ga abin da imam ahmad ya faɗa sai ya ce bai yadda ba a me da shi a dake shi haka aka rabu da shi aka da ƙarshe ma suka bar shi a cikin kurkun sai da wannan sarki ya mutu a lokacin aka naɗa wani sannan ya fito da shi aka ba shi haƙuri aka mai da shi gidansa amma bai sauka ba to shi wannan malami yana ɗaya daga cikin wanda suka fuskanci wannan ukuba din da wannan fitina abin da sana kawo muku wannan tayar don ku gane cewa ɗaya daga cikin managartan bayan Allah ne eh malami ne sosai mai tsoron Allah za ku ji abin da ya faru a gare shi game da sallar jam'i yace kala lam takun tafutuni salatul isha'i fil jama'ati qattu yace tunda nake a duniya sallar isha'i a cikin jam'i bata taɓa wuce ni ba tunda yake qattu har tunda yake bata taɓa wuce shi ba yace fa nazala bi lailatan dayfun wata rana sai ne wani baƙo ya sauka a wajena fa shagaltu bi sababihi sai na shagala saboda wannan bakon wajen yi masa hidima da karrama bako sai sai na shagalta wa fatatni salatul isha'i fil jama'a sai aka rashin sa'a sai na kafa tarihi sai sallar jam'i ta kwace min a wannan dare sallar isha'i fa kharastu atlubu salata fi masajidil basra yace lokacin da na fahimci cewa lokacin sallah yayi ashe lokacin da an riga an yi sallar isha a cikin jam'i sai sai ya fito cikin garin basra yana neman inda zai samu sallar isha ba fa masallacin unguwarsu ba masallacin layinsu ba a'a duk inda ba a yi sallar isha ba ya fito yana nema kawai ya je dai sallah a cikin jami'i fi masajidil basra a cikin masallatan basra gaba daya fa wajadtu nasa kullahum qad sallu sai ya samu mutane dukkanin su kowa ya sallarsa a cikin jami'i wa ghulliqatil masajid kofofin masallatai ma duk an kukulle duk an kulle masallatai ma kowa ya kama gaban sa ya tafiyarsa ya ce farajatu ila baiti sai na dawo gidana bayan ya zagaye gari gaba daya an fahimta ba hausawa ba ba ka ce hausawa ba ba ka ce taro ba ka ce ya ta yawo a cikin birnin kano yana neman masallacin da ba a yi sallar isha ba sai tara ko ina an yi sallah yanzu gari babba ne da wahala ka je ka samu ba ka samu inda za ka yi jam'i ba to amma wancan lokaci kun san garuruwan su ba su da irin wannan girman mutanen ba su da yawa kamar yanzu yawa to shi sa bai samu inda zai bi sallah ba yace sai ya dawo gidansa wa qultu yace sai na ce a raina qad warada fil hadith ya tabbata a cikin hadisi inna salatal jama'ati haqiqa sallar da mutum yayi a cikin jam'i tazidu ala salatil fardi bi 27 daraja yace tana karuwa da daraja 70 a 27 a wajen daraja sallar da mutum yayi a cikin jam'i darajar ta tafi sallar da mutum ya shi shi kadai guda 27 yace fa sallaitul isha a saba'an wa ishirina marratan sai rinka sallar isha sai da ya sallar isha sau 27 an fahimta yan uwa wato shi baya so baya so ya kafa tarihin cewa sallar isha ta wuce shi sai ga ai Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce sallar mutum ɗaya a sallar jam'i ta fifici sallar mutum ɗaya da daraja nawa 27 27 to sai rinka sallar isha ya raka a hudu ya sallama ya ƙara hudu sai da 27 a wannan dare ya je ya kwanta sun mani mutu ce sannan sai na kwanta ne bacci fara'aitu fil manami yana kwanciya bacci ce sai na gani a cikin bacci na ka an nima a ƙaumin ala khailin ina tare da wasu mutane suna kan dawakai wa ana ala farsin ni kuma ina kan wani doki wanda bai kai nasu girma da ƙarfi da gudu ba wa nahnu nastabiqu muna tsere eh suna wuce ni ina kokari na kamo su wa ana arkubu ina ta gudu akan wannan dokin nawa farsi ina gudu akan wannan dokin nawa fala a ulhiqahum ban iya riskarsu ba faltafat ilayya ahaduhum faqala li sai ɗaya daga cikin su ya juyo ya ga kokari ne nake na cin musu sai ya ce da ni la tata'ib farsaka yace bawan Allah ka ba hankali kada ka gajiyar da dokinka falasta talhaquna ba za ka taɓa iya riskan mu ba ba za ka taɓa iya riskan mu falasta talhaquna ba za ka taɓa iya riskan mu ba qultu walima sai na ce masa a'a me yasa a ci gaba mana a gwada qala sai ce da ni li annana sallaina al-isha'a fi jama'atin wa anta sallaita wahdaka dalili ɗaya ne kawai kayi sallah kai kaɗai mugun mun yi sallah a cikin jam'i ma'ana ko da za ka yi sallar sau 27 kowace guda ɗaya kana gani ta wakilci taka kai kaɗai ko to ba za ka kamo su ba ashe jam'in wani abu ne na musamman kenan eh ka shiga cikin mutane a sallar wani abu ne na musamman to wannan yan uwa a hikaya ce da mala ya kawo mana kuma da ta fara ɗaya daga cikin manya-manyan bayan Allah na gari ya ce fantabahtu wa ana maghmumun hazinun lidhalika ya ce sai na farka ina cikin damuwa da baƙin ciki sakamakon abin da na ji ce bai ji daɗi ba mala ya ce fa nas'alullaha al-ma'unata wa tawfiqa innahu jawadun karim muna roƙon Allah maɗaukakin sarki taimako da kuma dacewa lallai Allah maɗaukakin sarki shine mai kyauta kuma mai karamci to wannan shine ƙarshen fasali ko kuma kabira ta hudu da malam ya yi mana dogon bayani game da abin da ya shafi sallah da kiyaye ta yinta a kan lokaci yinta a cikin jama'a gyara ta da yin ta kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi ta wannan shine abin da muka ji a cikin babin Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyaye sallolinmu al-kabiratul khamisa kabira ta biyar babban laifi na biyar qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce mece ce kabira ta biyar din bai faɗa ba ko ita ce zakka amma zamu zo mu ji insha Allah ta'ala eh zakka kenan hana zakka Allah maɗaukakin sarki ce wala ya sabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama Allah subhanahu wata'ala ce wala ya sabanna allazina yabkhaluna kada waɗanda suke ruwa su taɓa tsammani bima atahumullahu min fadlihi suke rowar abinda Allah maɗaukakin sarki ya ba su daga falalarsa kada ba su taba tsammani huwa khairan lahum hakan da suke yi na hanawa alkhairi ne a gare su su ɗauka sun ɓoye dukiya sun batta a banki sun yi kaza sun yi kaza duka gani suke yi kuɗin su kai ya ragu kada wane ya fi su kada wane mai tasowa ya kamo su kada wanda suke so su cimma kuma ya kare musu nisa shi ne wayensu ko kuma shi wanda aka bawa ɗin ya zama wani haka suke yi don zakka da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta idan da za a fito da zakka yan uwa a raba ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a raba ta a ba wanda ya kamata a ba yan uwa wallahi na yi rantsuwa har da Allah sai rate ɗin talauci ya ragu a jihar Kano wallahi sai rate ɗin talauci ya ragu a jihar Kano masu kuɗin Kano da kake da su kowa ya fito da dukiyar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi a lissafa kowa ya fito da ita a lissafa masu biliyan ɗaiɗai ne muke da su a jihar Kano Allah ka ɗaya san su Allah ka ɗaya san su duk biliyan ɗaya nawa zaka cire nawa ne wani over forty ɗin biliyan ɗaya eh to wannan fa masu masu masu biliyan ɗaiɗai ne masu biliyan ɗaiɗai ne kawai saboda haka wallahi yan uwa idan masu kuɗi za su fito su zaka yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi talauci zai ragu to amma matsalar shi ne abinda na fi tsammani gaskiya kawai ya fata ake kawai sanwa mutane ake eh ba wai abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce a bayar ake bayar ɗin ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah subhanahu wata'ala ya ce bal huwa sharrul lahum bari ba alkhairi bane abin da suke boyewa sirowarsa bayan kuma Allah madaukakin sarki ya basu kaji abin da Allah madaukakin sarki ce bima atahumullahu min fadlihi abin da Allah ya basu daga falalarsa akwai wanda zo duniya nan da dukiya ne babu huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an kowa haka ya fito daga cikin mahaifiyarsa kowa haka ya fito shi sa malamai suka ce lokacin da aka haifi jariri kaga ya fito hannunsa a dunkule cewa ke sai na tara eh sai na tara da yawa sai na samu wa fi qabdi tifli inda wiladatin dalilun ala al-hirs alladhi huwa jami'u wa fi bastihi inda al-mamati dilalatu ala fanzuruni qad kharajtu bila shay'in suka ce damkar hannu da yaro yake lokacin da aka haife shi dalili ne da yake nuna cewa komai abin da za a yi duk bala'i sai ya tara duniyar nan ya haka ba haka maka fito ba sai ya ce wa fi basihi amma lokacin da zai mutu kuma ya hannunsa yake ba haka yake ba shi kuma abin da yake cewa fanzuru ni ku kalle ni qad kharajtu bila shay yanzu na bar duniya babu komai daga ni sai lin kafani idan ka samu ka tara din ma'anin da zaka bar shi kabarinka kai kadai za a je a saka kai kaɗai za a je a saka saboda haka haka Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya raba arzikin ya ba wasu ya hana wasu ya wasu masu dukiya da yawa wasu tsakatsakiya wasu ‘yar kaɗan wasu ya ƙuntace arzikinsu ya yi haka ne don sashi ya tutsi sashi don wani ya mori wani kuma duk haka ya jarrabe mu kai mai kuɗi a jarrabe ka da kuɗin da aka baka kai talaka a jarrabe ka da talaucin da aka baka kowanne a ga za ka ci jarabawar da Allah maɗaukin sarki ɗora ka a kai shi ne kawai ba wanda ya zo duniya da arziki Allah maɗaukin sarki ya baka to abin da aka baka aka ce ka bayar kuma ka hana to shine abin da Allah maɗaukin sarki yake gaya mana bal huwa sharrun lahum bar wancan zancen ba alkhairi bane sharri ne a gare su sai Allah ya ce sayutawaquna bihi sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah da sannu za a ɗora musu abin da suka yi rowar dukiyar da suka tara suka hana haƙƙin Allah a cikinta za a ɗora musu ita a kan wuyansu ranar tashin alkiyama wata irin ɗorawa za a yi shi ne akwai hadisin da ya fassara wannan ayar wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa a cikinsa bukhari da musulmi suka fitar da shi annabi yake cewa duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi arziki ya ki fitar da haƙƙin Allah a cikin arzikinsa Allah maɗaukakin sarki zai sa shi a cikin wuta wannan dukiyar tasa kuma sai a mai da ita manya-manyan macizai katon macizi irin macizin nan da yake mai girma ga kuma zane guda biyu a bayansa wato irin macizin nan mai zane guda biyu a bayansa masana dabbobi suka ce irinsa ne wanda inda ya sare ka sai ka mutu dafinsa mai tsanani ne sosai to irin wannan macizan katoto kuma zai zo ya nannaɗe wuyan mutum haka ƙato ya kama fatar bakinsa haka ya buɗe fatar bakin mutum ya rinka sarar sai yana zuba masa dafi a cikin bakinsa wallahi in haka haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yana sarar sai yana cewa ana kanzuka ana maluka ana kanzuka ana maluka ni ne dukiyarka ni ne taskarka da ka taskance ka hana haƙƙin Allah a cikinta da annabi ya kawo wannan hadisin sai karanta wannan ayar sai ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة saboda haka abin da ake nufi da sautsawaƙuna za a ɗora musu abin da suka hana suka taskance a duniya a wuyansu shine wannan macijin da Allah maɗaukakin sarki zai sa ya ta saransa a cikin wutar jahannama kenan ma bakhilu abin da suka yi ruwa sai yawmal qiyamati ran tashin alqiyama Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu fa qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa wailul lil mushrikina lallai azaba mai raɗaɗi ta tabbata ga mushrikai kamar mai tambaya tambaya so ya mushrikai sai Allah ce allazina la yu'tuna zakata su ne wanda ba sa ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafiruna kuma sun kasance masu kafircewa ne da lamarin lahira sai malai ce fasammahumul mushrikina sai Allah madaukakin sarki ya ambaci wanda ba sa ba da zakka da me da mushrikai shi sa malamai ikhtalafa mufassiruna malamai sun yi sabani sun kanu juna ilimi akan wannan ayar wasu malamai suka ce abinda ake nufi da azzakatu shine azzakatu nafs a wannan ayar wasu kuma suka ce a'a zakatul mal ake nufi kamar shi shekul mufassirina ibn jarir tabari alaihi rahmatullah shi ya tafi akan zakar kuɗi ake nufi yadda ayar take a bata haka amma wasu malamai suka ce abin da ake nufi shine zakar zuciya ai allazina la yu'tuna zakata wanda ba sa bayar da abin da zai tsarkake zuciyarsu shine ba sa faɗan kalmar shahada kenan haka wasu malamin suka fassara amma mafi yawancin malaman tafsiri suka ce a bar shi a yadda yake a dukiya shine allazina la yu'tuna zakata wanda ba sa bada zakarsa ta wajibi to kun ga ko shakka babu wannan ba karamin narko bane Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والذين يكنزون الذهب waɗanda suke taskance azahaba dinari wal fiddata da azurfa dukiya malamai suka ce ba ambatanta da alkanzu taska sai idan mutum zuwa ya taskance ta baya fitar da haƙin Allah a cikinta amma duk yawan dukiya duk yawan dukiya inda ana fitar da haƙin Allah ta ba a kiranta da me kanz eh ba kanz ba ce amma ka ana kiran dukiya da kanz to an je an taskance ta ne kawai an tara ta ba a fitar da haƙin Allah a kanta to waɗanda suka taskance dinare da azurfa wala yunfiqunaha ba sa ciyar da su fi sabilillahi saboda Allah ba sa fitar da haƙƙin Allah a ciki ba sa fitar da haƙƙin na kusa da su a ciki hatta iyalansu wasu ba sa fitar da haƙƙinsu a cikinsa eh dukiyar ce an san tara amma hatta iyalansu ba za a gane suna da dukiya ba ta yanayin da rayuwar da iyalan nasu suke yi sai Allah ya ce irin waɗannan fa bashirhum ya rasulullah ke musu bishara dame bi azabin alim da azaba mai raɗaɗi sai Allah ta yau mai huma alaiha fi nari jahannama ranar da za a sanya wannan dukiyar a cikin wuta jahannama a ƙona ta shine yuhma alaiha za a hura wuta in aka ce yuhma ala shay shine yuqadu alaihi nar kenan za a hura wuta akan dukiyar wata irin wuta wutar jahannama a ƙona ta a narka ta ka san ku dinare da azurfa musamman irin wancan lokacin menene karfe ne ya kake ganin aka narka karfe to za a sa ta a cikin wuta a narka wannan dukiyar da mutum ya tara ya fitar da haƙin Allah a kansa sai Allah madaukakin sarki ce fi nari jahannama a cikin wutar jahannama fatukwa biha jibahuhum sai a rinka yi musu lalas yan uwa kun san lalas shine sakiya sakiya a samu karfe a sa shi a wuta sai ya ja jawur sai a ɗauka ɗona maka a jiki to haka waɗannan dukiyar tasu za a narkar da ita sai a ringa ɗauka ana musu lalata da ita a jikinsu duka duk jikinsu ko ina sai ya samu wato idan da wuta ce kawai aka ɗauka aka samu su da sauki amma narkakkiyar dalma a rinka samu su a cikin jikinsu to fatukwa biha sai Allah madaukakin sarki ya faɗi wasu bangarori guda uku yace za a musu lalas ne a goshinansu a jibahum jam'i ne na aljabhatu shine goshi fuska kenan za a kona fuskar tasu da goshinsu wa junubuhum da gefen jikinsu guda biyu hagunsa da dama su duk nan ma sai an kona shi da wannan dukiyar wa zuhuruhum sannan kuma da bayansu sannan sai a rinka ce musu hadha ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskance wa kawukanku kuka kifitar da haƙƙin Allah madaukakin sarki a ciki sai Allah maɗaukan sarki ce musu fazuku ma kuntum taknizuna ku ɗanɗani abinda kuka kasance kuna taskancewa ku ɗanɗana ‘yan uwa don mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dukiya ta isa fitar da zakka ya ƙi fitar da zakka wallahi abin da zai faru a kansa kenan yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata wallahi sai abin ya faru sai abin ya faru shi sa idan mutum Allah maɗaukakin sarki ya bashi dukiya ya sani wani aro ne da Allah maɗaukakin sarki ya bashi kamar yadda muka bayani yadda ya zo babu shi haka zai koma babu shi to ka yi abin da Allah subhanahu wata'ala ke so da shi e za ku ga addinin musulunci ya kai matuƙa wajen adalci a wajen fitar da zakka aka ce 1 over 40 1 over 40 inda ce aka karaba bi ka bayar fata haka ce wato kalli yadda ɗan adam suke kai ka san wani idan a ce da dabara take bada dukiya ba zai same ta ba idan ilimi yake bada dukiya ba zai same shi ba ba haka bane idan ƙarfin jiki suke bada dukiya wani zai samu amma me yasa aka baka ga wani can a matakin karatu ya kai profesa amma kuma ƙarƙashin ka yake aiki yana zuwa ya durƙusa maka saboda ka fi shi kuɗi ba haka bane ga wani can shehun malami ne babban malamin addinin musulunci a bashi da kuɗin da kake da shi ya haddace alkur'ani ya haddace hadisai ya haddace kuma an bashi da kuɗi ba haka bane kai me yasa Allah ya baka saboda ya fi son ka akan wannan malamin ne ba haka bane nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya haka Allah ya tsara yake raba wa kowa rayuwarsa ya bashi ita wani a yi shi mai kuɗi wani a yi shi talaka to inda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke ka ya ajiye ka to ka yadda ka zauna a wannan position ɗin ka yi abin da ya kamata a wajen idan kuɗi ne ka bi da kuɗinka ta inda Allah yake so idan babu ne ka bi da babinka ta inda Allah yake so sai ka tsira amma ko shakka babu gaskiya fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyoyin da muke tarawa yanzu yayi karanci yayi karanci ba ma wai zakka ta yau da kullum da sauransu taimako Allah madaukakin sarki ce wa ati dal wa ati dal qurbami haqqahu yace ma abocin kusanci yana da haƙƙi akan ka Allah ya ce ka bashi haƙƙin sa wabna sabili da matafi duk ku ba su haƙoƙin su ba a yi taimako yayi karanci saboda haka dukiya ita ana amfani da ita ne tsani ce ta ka shiga aljanna idan mutum bai amfani da ita ba to sai ta kai shi wuta Allah ya kiyaye mu bayan mala ya kama da waɗannan ayoyi a kai tsaye sai kuma ya kawo mana hadisai daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wasa bata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi أنه قال يتي ما من صاحب ذهب ولا فضة باب ونما أبوتن ديناري كوما أبوتن أزرفا لا يؤدي منها حقها wanda baya ba da haƙƙin dinaran nan ko azurfarsa haka yin sai dai mu ce babu wani ma'abocin kuɗi ko naira kenan da Allah maɗaukakin sarki ya bashi wanda baya bawa wannan naira tasa haƙƙinsa haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ce fitar a cikinta illa kana illa idza kana yawmul qiyamati sai idan ranar alkiyama ta kasance suffihat lahu safa'ihan min nar Allah madaukakin sarki zai zama da wannan dukiyar tasa a narkar da ita shine suffihat lahu safa'ih za a narkar da wannan dinar as-safa'i shine tataccen dinar fuskar sa yadda yake kyalkyalin to haka Allah madaukakin sarki zai narkar da shi ya zamto kamar me kamar ruwa fa uhmiya alaiha fi nari jahannama sannan sai a kona wannan dukiyar tasa bayan an narkar da ita a cikin wutar jahannama kuwa fa yukwa biha a jabinuhu saboda haka sai a rinka yi wa goshin salalas da wannan dukiyar tasa wa jambaihi da geffansa guda biyu wa zaharuhu da kuma bayansa kamar yadda aya ta faɗa kenan kullama barudat duk lokacin da wannan wutar ko wannan narkakkiyar dalmar da ake masa azaba da ita ta yi sanyi ta ɗan fara salancewa kamar ruwan zafi na ɗebo ana gasa maka jikinka da shi ya fara salancewa to duk lokacin da ta fara salancewa u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana sai a mai da ita yadda take sai a ƙara jaddada zafinta a ƙara tsananta zafinta ya kasance kamar yadda aka fara za a yi ta masa haka ne fi yaumin a cikin wani yini kana miqdaru wanda gwargwadon yinin ya kasance hamsina alfa sana kamar shekara dubu hamsin yan uwa an fahimta yini ɗaya ne kamar shekara dubu hamsin yar gama na duniya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun wani wajen kuma Allah maɗaukakin sarki ce hamsin da alfa sana ko to shi ne nan wajen ma'ana yinin da za a ce wa mutum azaba yadda zai gan shi rana ɗaya kamar shekarar duniya ne dubu hamsin dubu hamsin akwai wanda ya taɓa shekara dubu hamsin a duniya to yini ɗaya ke ne na cikin kabari yini ɗaya ne daga cikin azabar da za a yi wa mutum kamar yadda wannan hadisin ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hatta ya qabi Allahu bainan nasi za a taya mutum wannan azaba har sai Allah madaukakin sarki ya hukunci tsakanin mutane fa yara sabilahu imma ila aljannati wa imma ila nar sannan sai mutum ya ga hanyar da tafi dacewa da shi ko dai ai wuta da shi ko kuma ai aljanna Allah madaukakin sarki sama daga cikin aljanna to kun ga ashe ba ma azabar lahira bace kenan ko ba ma azabar wuta jahannama bace eh tun sai fa an gama masa wani abin sannan kuma sai a zo a masa hisabi sannan kuma sai a gana ne ya fi cancanta da shi wuta ce ko aljanna shi ne na ga muku azabar barzahu ce wannan ba fata lahira ba rana ɗaya kamar yanzu kun ga a shekara dubu hamsin to kwanakinmu kamar yini ɗaya da awa ɗaya kamar shekara nawa za a ce kenan da awa ɗayan can kamar shekara nawa ce a nan kenan kun gane lissafin nawa kuwa in dai kwana ɗaya kawai daidai yake kamar da shekara dubu hamsin to awa ɗayansu a can shekara nawa ce ana kaga mai bi awa ɗayansu ta tafi shekarun ka gaba ɗaya da kai a duniya ko? to ta kusa shekara dubu biyu da awa ɗaya to kaga tafi to saboda Allah zaka je ka bata zaka je ka bata zaka je ka bata waccan waccan shekarar da ba ta da adadi akan wannan saboda kawo kowa sai shafa kansa ruwa kenan Allah ya kiyaye mu kila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah fal ibl ya manzon Allah kai bayani waɗannan game da wanda suka hana kuɗi ne idan mutum kuma ya tara raƙuma shi ma ya hana zakafa shi ma akwai irin wannan a kansa kala sai annabi ce wala sahibu ibli haka nan babu wani ma'abocin raƙuma la yu'addi minha haqqaha wanda baya ba da haƙƙin raƙuman idan suka isa zakka ya fitar da abin da yake haƙƙin Allah ne ya raba wanda suka kamata a ciki illa idza kana yawmul qiyama face sai idan ranar tashin alkiyama ya kasance butiha laha biqa'in qarqar aw fara ma kanat sai ya kasance butiha laha sai a shimfiɗa shi shi wanda ya hana zakar a ajiye shi a shimfiɗa shi biqa'in a wani fili shine qa' fayadaruha qa'an safsafan ka shine fili qarqar shine kuma wanda yake fetal arbun mustawiyatu ƙasa da take daidaitacciya babu tudu da kwari shine qarqarun to anan za a shimfiɗa shi ma kanat aufar ma kanat iya ƙasar ya kasance ta fi faɗi da cika kamar da ta kasance da filin ya fi girma da faɗi kamar da ya kasance a da haka za a shimfiɗa shi a wannan filin a ajiye shi la ya fi min hafa silan wahidan dukkanin raƙuman da ya tara duk yawansu in sun kai guda guda dubu ɗaya fasili guda ɗaya ba za a neme shi a rasa ba fasili shine ɗan ɗan taguwa ɗan ƙaramin raƙumi kenan kamar ka ce ɗan jaririn raƙumi to guda ɗaya ba za a rasa shi ba duka Allah maɗaukakin sarki zai tattaro su me za su yi masa tata'uhu bi akhfafiha za su rinka taka shi da kofatansu wa ta'udduhu bi afwahiha suna cizansa da bakunansu ka san bakin raƙumi kuwa in ya cije ka to haka za su rinka cizansa duk yawan su kullama marra alaihi awwaluha radda alaihi akhiruha duk lokacin da na farkon su ya wuce to na ƙarshen su kuma zai dawo ma'ana idan na ƙarshe zo ya tattaka shi ya cije shi ya wuce na kusa da shi ya zo zagaye zai je feyo an gane zai je zagaye ya dawo ne idan idan toni din ya dawo kansa shi ma ya ƙara cizo ya ƙara takawa ya ƙara wucewa haka za su ce masa haka za su ce masa kuma dabbobin za a ƙara musu kitse da mai su girma eh su kitse don yadda in sun taka shi sun sun taka shi haka za a yi ce masa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fi yawmin kana miqdaruhu za a yi masa haka ne a cikin wani yini wanda gwargwadon wannan yinin hamsi na alfasana gwargwadonsa shekaru dubu hamsin hatta ya ƙabi Allahu bainan nasi har sai Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci tsakanin mutane fayara sabilahu imma ila jannati wa imma ila nar ya ga inda ya fi dacewa da shi ya ga hanyarsa ko dai wuta ko aljanna qila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah fal baqar wal ghanam amma me kake cewa game da shanu da kuma ƙananan dabbobi su ma idan mutum ya mallake su ya hana me Allah madaukakin sarki zai masa kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa la sahiba bakari haka nan babu wani ma'abocin saniya da ya tara su da yawa wala ganamin ko ƙananan dabbobi in aka ce alganam sun shafi ƙananan dabbobi awaki da tumaki duka sun shiga ciki la yu'addi minha haqqaha baya ba da haƙƙin su a ciki illa idza kana yawmul qiyamati face sai idan ran tashin alƙiyama ta kasance mutiha laha biqa'in shi ma za a je a shimfiɗa shi a wani fili da yake ƙarƙarun mai matuƙar yalwa fetal laisa fiha a aqsa wala jalha ya kasance a cikin dabbobin akwai laisa a cikin a cikin naku ko akwai ko yawwa laisa fiha a cikin dabbobin ya kasance babu wacce take a ƙasa a wacce ƙahonta ya ɗan abin nan ya ɗan lankwashe ita ce suke ce mata al'aƙasa'u wala jalha aljalha ita ce wacce ba ta da ƙaho kuma gaba ɗaya wala abba ita ce mai kareyen ƙaho ina fata an fahimta dukkanin su waɗannan gaba ɗaya tantahuhu bi quruniha za su zo waɗannan dabbobi waɗannan shanu su rinka sukansa da ƙahunhunansu wata ta'uhu bi azlafiha su kuma rinka taka shi da kofatansu kullama marra alaihi awwaluha radda alaihi akhiruha fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana duk lokacin da ta gaba ta wuce to ta baya ta dawo kansa idan ta baya ta wuce ta gaba ta dawo kansa za su yi masa haka ne a cikin yinin da gwargwadonsa daidai yake da kwanakin duniya shekara dubu hamsin hatta ya ƙabi Allahu bainan nasi har sai Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci a tsakankanin mutane fayara sabilahu sannan sai ya ga hanyarsa inda ta dace da shi imma ilal jannati ko dai aljanna cewa imma ilal nar ko kuma ya kasance wata zai tafi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu yan uwa wannan hadisi hadisi ne ingantacce ba ba'ifi bane ya inganta Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa Imam Muslim ma ya fitar da shi hadisi ne na sahabi abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda to yan ko iya wannan hadisin maka tsaya ya isa ya tsoratar da mutanen da ba sa fitar da zakka eh ko iya wannan hadisin shi kadai ya isa idan dukiya ka mallaka dukiya ta kuɗi idan dabbobi ka mallaka idan gidaje ka mallaka idan motoci ka mallaka idan duk abin da ake fitar masa da zakka ka mallaka kake fitar masa da zakka to ga abin da yake jiran mutum nan idan kuɗi ne Allah maɗaukakin sarki zai naka kuɗin nan a cikin wuta a taiwa mutum lalata su wannan fa kafin aje tashin kiyama kenan a sashi a wutar jahannama idan dabbobi ne mutum ya ki fitar da zaka yanzu kun ga irin ƴan uwan mu fulani sai ka samu mutum yana da dabbobi wallahi sun fi dubu amma suna fitar da zakka kuwa yadda suke san dabbobin nan eh an yi ana fitar da zakka kuwa to Allah masani ina gani za mu dakata anan saboda na karfe takwas ta yi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah